إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku da bin Abdullah Allah muna mafaka yau muna ladi sha magaca sha biyar daga sha shida sha shida ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyar sha shida ga watan safar na Allah. yan wa masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 97 a 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 0 an sosan sai lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 sankant karunde Allah mana mafaka hai dan kuskuren ta farko dai 96 ne 99 sifili 1 62 Allah mana mafaka muna dai kullum ƙara bayani ga wanda Allah sa zai kira ya ƙoƙarin kira a lokacin da ya kashe rediyo ko kuwa ya bar wurin rediyo ya kira don matuƙa akwai rediyo tabbas ba a jin abin da mutum ke hudi ka ci lokacinka kuma ka ci namu ba ta da biyan bukata ba assalamu alaikum alaikum salam na'am na kwanan kuma ala lafiya lau alhamdulillah tashi lafiya alhamdulillah ya fama da zama Allah ya taimaka amin rabbul alamin ina da tambaya to bismillah Allah sa na sani makaranta ce za ni sai nake ma mai gida na na tafi eh sai ya ce mini to Allah kiyaye daga can ma ki yi gaba eh
haka ya gaya min to na gane shikenan Allah taimaka to ah, eh, assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam na lafiya.
lafiya lau alhamdulillah Alhaji Ibrahim ne daga Franco.
to bismillah jibra Eh da Allah yana so a ga ma malam yamma mutane da suka saboda damuna mutane suka zuwa suna ran gaba ran gaba ko ba dan moto ba dan kan ma da shi.
suna mi
Zuwa kasta a ko gidan mutane saboda damuna sai suka kira kira da kudin hajji.
ban gane ba abin da ke ne
Ah?
ban gane ba abin da ke ne
Nace
to na to assalamu alaikum wa alaikum salam na Eh, mai tambayar da nake wani abu ne ya shigo cikin al'umma malam kamar mutum sai ka ga baka san abin da ya hada mutum da wani ba kuma shi in ya ganka da kuna tare da wannan mutumin kawai sai tarkama gaba ta bakkaira ba kai kuma wallahi baka san ba ma abin da yake tsakanin tsakanin ku kawai shine muke so da Allah ja mutane hankali a irin wannan irin wannan al'amarin wannan to na gane na'am na'am to a takaice dai na san iya nihin ma'aikata hushi wanda wanda kuke gaba da mutum kuna sana gaba da wani kuma ya ganga da shi shi ma kuma ya ɗora gaba ya ɗora maka Allah shi da mu to na yi magana akan masu kallon da sauraron mu ta hanyar facebook su za su iya aiko da tambaya ne a lokacin da muke cikin shirin kenan ima akan page kita ko mutum ya sa muryar sunna da magaram zai iya kama mu kai tsaye ko ko ya sa karatu and direct haka ya sa darul ahkam maiduguri duk wannan zai iya kama mu kai tsaye a lokacin da muke shiri kuma zai aiko da tambaya a lokacin da muke shiri assalamu alaikum la la alhamdulillah to bismillah Allah sana sani eh eh to na ji na'am a takaice ganin lokacin ta wannan akwai mai maganar suna gaba da wani kuma kai ya ganka da shi kai ma yake ma gabar in wa duka dai masalar ce guda ta gaba ko da kai zai yi ko da wancan zai yi gaba tana da haɗari Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce mu ya yi kowa sanin mu an adam kan iya hushi an baka dama ka yi hushi ƙaurace amma bakin kwana uku ne duk hushin da kake wa mutum in huce kwana uku to ka ƙetar iyakarka wanda daga cikin abu na hurku da za ka samu na uku ba daga Allah subhanahu wata'ala aikin da ake duk bayi duk litinin da alhamis ana kawo takardun bayi ga Allah subhanahu wata'ala ana na gafata bayan shi amma wanda yake mushriki ne ko wasu gaba Allah sai ce a jinkirta takardun waɗannan masu gaba takardun su ba doka balle a balle a garauta musu sai sun gyara kaga babban hadari na farko takardun ka za a jinkirta su na biyu ruwa ta taba annabta duk wanda ya gaba ya kaurace sama da kwana uku in mutu zai shiga gidan wuta akwai azabar Allah to dan wa kaga akan haka akwai hasara kullun zuciya take daukan ka kashe kamar ni wani zai mun kaza kamar ni ya ka diba mutumin tsakanin ka da shi ko ka kyauta mishi ko sama sama take da shi abin da bai dace ko alaka ka da shi kamar ni wani zai kaza ainihin da shi an kare me haka bai san waye kanshi bai san kanshi ba kuma bai san mutum ba an kawo kanka adalci tsakaninka da Allah kana diba abin da yake tsakaninka da shi da matsayinka a wajen shi kai kanka diba kanka abu nawa kama Allah Allah shine mahallicinka ya baka ci ya baka sha ma komai shine abun bautarka so nawa kai dokar ka taka ta Allah kuma shi Allah yake cewa wal afu safahu ala tuhibun an yaghfira Allahu lakum Allah kira masu imani ku kawo da kai ku yahi yake ce yake ji hankalinka ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya gafarta muku na kullahin kenan in kama da shi Allah wanda yake mahalicci ga iko kanka shi ya maka umarni ka kau da kai ka yahi sai ka tuna maka kai ba ka so Allah gafarta maka naka kaga akan haka mutumin da zai ce shi ya kare da wani kaza kaza bai yahiya iya cikin hadari dan haka gaba kanta kun bale kuma kurin akwai ma rashin tunani da rashin tunani rashin tunani mutum wai don suna faɗa da wani ko bai san wani sai ganga da shi kai ma ya dauke maka shi wannan da ku rashin sanin rayuwa ne don ya cikin rashin sanin me rayuwa ma Allah shirye da mu akan irin wannan miyagun halayya Allah rawa mu su gaba daya sai eh akwai mata kai ta mijinta ya ce ta ce za ta yi makaranta sai ce daga can ma ki gaba to wannan masaloli ne na tsakanin mace da miji a san hushin da ya ba ko me ke ni ba a yi mai hukunci akan saki ne don cewa ta yi gidan kuma don kalmar ce ba sa kyau akwai bakan magana ko akwai bace ta yi gidan ku kwashe kayan ki ma don a shari'a an ba mijin bai ce iya nihin sakin ta yi wani malami ko alkali bai yi maka hukunci da matar ka sakakka ce don gace ta yi gidan ku ko ta yi kaza hatta mace a wuri rihe gida wata do- doka ce ta malam hawashi aka wata doka wai wai idan mace ta hutu namiji isa kwado a gida wai za ta kai ta wannan shirme ne ba gaskiya bane ba shari'a bace wannan ra'ayi ne ko alƙali ko malami bai bai yi ma hukunci da ka rihe gida iya abin wani abin da ban ɓaci rai ne ko ka ta lahi ne wani abu da ban ma da asali bai dace a yi ba amma dai wannan lahin bai sa wani maka hukunci ya ce mata ka sake da dan ka rihe gida ko ka ce ta yi gaba kamar nan wanda take ce mata ta yi gaba yanzu abin da ke wani kamata ki dawo ki tambayi mijin ki kake wuta ya kake wuta ke zama higa mace ba kaga tun yara tana kiran bai san ta yake a lokacin nan duk da an san namiji bai hana mace karatu gaba na addini gaba daya amma a lokacin ta sa akwai wani matsala sai ta ika an ba ka ce ka ce gaba kenan akwai wani matsala sai ku tsaya tsakanin ku sai ku gyara ta yahi da a hutan kuma a dawo cikin matsala ko daga can a huce gidan ka a ta gidan Mm. shi bacin yana zai zama kowa shaidan yana zaga kowa kun balle mun sha bayani kullum ya mun hatara kalma mutum ya kalma ta sha armi da gaugawa matsala ce shaidan ruwa ya tabbata ta cikin sai mutum ta inganta nan sallallahu alaihi labari cikin babban aikin da shaidan ke tura diyan shi a wuni ba aiki da shaidan ya so kamar ya raba aure annabi ce za a zo ya tura diyan shi aiki cikin halakar da bani adam idan zo ku ne mai sakamakon aiki ko zo ne ya zina na sa wannan ya kaza na sa wannan duk wani abin da he wani zai zo ce ni na yi bayan tsakanin wata mace da miji miji na tun matar shi na yi na yi hidan sa ya sake ta annabi ta wannan shi dan zai kamo wannan ya kama shi jinjina shi ya rungume shi ya ce anta anta kai ne da kaga shi dan ina jinjina ma shi ne cikin ɗiyan shi wanda ya zo ya raba aure kenan mun san da cewa lokacin da ake hushi tsakanin mace da miji mutum hushi kana iya hushi amma kalmar bakin ka san me kake faɗi ka san me kake da bakin ga dan ka hudo kalma daga ba zaka zaka ne dama kanta nawa ake sakin daga ba ko mutum ga ya hudu kuma ya zo har zuwa ita ma ta ce sakannin iya sakin ta kuma ta saka matsala to nan iya cikin shidan da ke zuga ma'aurata dan ya bata aure assalamu alaikum alaikum salam na'am ka kama da barka da warhaka barka alhamdulillah barka na gajiya alhamdulillah to masha Allah na'am eh malam muna da tambaya Allah sana sani bismillah eh wai tambayar da muke an ce gaba ba ta wuce kwana uku Allah shiga ba ta mana haka annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai wanda in ka mishi magana ma sai ya ji ko kuma mai babu wani dalili almahim ka mishi magana ya fi so na kuma ya kyale malam shi ya za ka yi da shi ko ba za ka yi da shi kullum ka kyale to kamar radio insha Allah to masha Allah barka Allah sai a tashi lafiya To, alhamdulillah. Eh, magana ta sai mai magana ta wani zai aure ta aka ce mazinaci ne. ‘Yan uwa daman asali, Anam Salasan iya cewa, "Idza a takun man tardauna dinahu wa kulakahu fa zawujuhu illa ta fa'alu ta kun fitin fasadin arizu ko kabir." Annabi ce idan mutum ya zo neman auren ɗiyo ku, ku diba addinin shi da halin shi ba addini ka iya mai bauta Allah ne mutumin ƙura- masanin addini ne malami ne ma amma bai hali mai kyau kenan addini da hali to idan annabi ce idan muku ba da aure ba kan haka akwai barna cikin al'umma da girman gaske da haka kenan dama idan aka zo neman aure daman kuskuren a yanzu zamanin yanzu daga ya zo abin da ake dibawa a me ya zo bayan ga abin da ya zo kuma a diba a ina yake aiki ko ina kantin shi me ya mallaka mahi yawa abin da ake dibawa wannan abu su ake diba a yau shi ke kawo da yawa matsala ta aure an aka diba wannan abin da yake da shi na duniya shi kenan ko dan duniya ne ko me yake yi ko me yake yi wai sai daga baya ta je gida ya hara ya hara kwantsamanta ya hara mata bala'i ko bi sallah ma bai yi ko a zo a ce malam wallahi mijin ashe bai sallah ko shan giya yake ko kaza yake me yasa da ba a tambaya ba he yanzu shine kuskuren daman farko ya bincike halin shi ina da wannan jike wannan inda ya tabbata dama wanda wanda kayan kuku a- kayan da muke alme shi yake ne ba mai halin shi in ya tabbata abin da ga miki haka ne mazinaci ne bin mata ne ya tabbata ba zargi ba kenan haramu ne ki armi ke kama maki armi mazinaci inda ya tabbata haka ne shari'a Allah hana sun Allah Allah hana haka kenan ya bada ki ku bincika ku gaskiya gaje ko shari ne ko wanda yake so ya bata mai suna Mm. assalamu alaikum assalamu alaikum na'am bismillah to ma da za yawa na zo sallah ba sai an gama sallah isha'i ake ba ganewa kuma na zo na rasa raka'a guda sai da aka zo aka sabbi da ni aka zauna aka yi zaman tafiya to ina ne da an an zo suka kina saka wani sai ya tsaya kawai dai sallah a isha'i aka gama da ni duka aka yi ni kuma magariba ce zan
raka uku aka da kai ko
raka'a uku aka da ni ne ba samu guda ba to shikenan kamar ado kan insha Allah assalamu alaikum alaikum salam ana ga ta mala yana tambaya na'am
mala ayo wace haka nan ta farko to al'ada a kauye da aka yi aiwa farko za a gayyato yan uwa a zo a yi kaje kaje ni kuma gaskiya na ji yadda kuke magana akan wace suna idan Allah ya sa amma mutum aiwa na na yin koyin tattu hakan din dai sun kiya ne sun fice da soshen idan suka je suka yi wa ana lafiya ciki
to assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam
amfani ne eh
sabar kamar tambaya ne guda biyu to bismillah irgawa
tambaya ta hawa wai kamar mutum da ya saki matar shi eh daya eh sai aka nemi a mutum ya zai saki matar shi saki daya eh sai aka nemi a koma eh
duka an nemi gyara bangaren uwayen bangaren matar an- an gyara an yaye bangaren namiji ma an gyara da sai kuma uwar uwar- uwan- uwar yarinyar eh take take mata wa'azi tana jan kunnen ta tana mata wa'azi tana jan kunnen ta katarin shaye ta
mun gane ba ta mata wazi akan mai tare jayata a ta wani ta a wani na katayar sai kuka ce wazi ko ko wazi kaka da dan uwa a ta to tana to tana jan kunnen ta je ka dai irin irin abu- irin abubuwa suna mata je ka dai na gane mm yauwa yau yau to daga ƙarshe dai bayan wata uku wata bayan wata uku ya kare da can ya tafi da ta armoni eh yarinya ta armoni eh ya shi ne muke shi mu yi karin bayani akan wannan kuma tambaya ta biyu kama sallah yanzu lokacin damana sallah irin haɗa sallah na ya gani akwai confusion sosai waɗanda sai su ce a bai kama waɗana ya dace da a haɗa sallah ko ba dace ba zance to shikenan a takaice akwai mai maganar wannan gaba za ka wa mutum magana shi ke maka za ka yi za ka ci gaba da kyale shi eh akwai nasan hadisi kuma ya tabbata idan kawai mutum salama ɗaya biyu uku har su uku na magana ya ki amsawa to kai ka fita daga cikin wancan laihin da ake danga takardu ko shiga wuta shine ke cikin wancan laihin kenan an maka mishi ba idan ba na kai magana amma dai ba ta ba dora maka ba ka fita daga cikin laihin gaba in ka mishi wannan kuma abin da ba laihin yawa a gyara amma dai baka kama- ba ka maka laihin gaba kai in ka kame hasu uku bai amsa maka ba sai mai magana yana cikin isha'i ana sallah shi niyya jike magarba ta ashe an hada sallah da yazo yi niyya magarba shi shiga liman kuma ya tabbata liman ya dama mashi raka guda raka uku akai to raka uku akai eh ganin akwai ruwa ta Anas bin Malik da hadisi ya tabbata na maganar eh, ya bi masu isha shi yana magarba sallaka tayi kuma ba ba tunda ba- raka uku ce kai kuma wannan ba matsala komai kun sallaka tayi ta kai cikura masu ganin sallah ta zo iri iri gama malikiya su suna ga iri sallah iri iri ce amma sai ya tabbatar da ya tabbata a sunna ba kun sallah ka tayi ta kai ce sai mai magana a ƙauye akan yi shashaguwa ɗan wasu na ba ya ƙauye ba mara ma ana wannan shashaguwa ana bai da akwai abin da ake da saba wa Allah dalilin jin daɗi a amma Allah godiya a takaice abin da ya ƙarhinka kai baka zuba naka ba kuɗin ka ba baka kira su kai ba can suka yi suka suka kan suka Allah bai kama ka da abin da wani da abin da kuma kai baka iya hana shi Mm. assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malamin magana annaba barka da kokari barka da safiya sannu alhamdulillah wannan sauraron ku ne da kula Abdurrashid Bukuri ne nama na baki kurma a zuwa malam muna gaida kuma na muku fatan alkhairi ta wani amsa Allah ya taimake mu Allah kuma ya saka muku da alkhairi Mm, sai dai dan gyara kaɗan wanda aka saba yi ka gane ka san akwai sabo sabo na cewa ta'ala a cikin sallama bakin wa rahmatullahi wa barakatu ƙarin ta'ala kin wannan bai cikin lafazin da annabi ya koya eh ƙarin ta'ala kin nan kuma rahmatullahi wa barakatu bakin nan kun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ha kuma gafiru amma babu ta'ala kin wannan duk da abu ne kalma ta Allah ta'ala ne amma kullun kai abin da aka ce gai shine mahilada mm wa barakatuh yawa akwai barkatu amma wata alakin ce karin ne babu shi a cikin a rubuce annabi cikin abin da ya koya bai koya wannan ba wadda ta tsara tsara ya kai ta Allah taimake mu wannan sai ta gare ba kan hukuncin kamar yin radio
to jin radio kamar wa'azi wanda kana yin shi mm.
kamar sai ka je radio ka ji shari guda kuma kamar kana wanka a bandai kana so ya halatta wannan to ba ta haramun tunda ba uh, jin wa'azi kun kana ban daki da maka magana annabi ya ya wanka ba aka mai sallama ba Fa ummu sallama ta ta um, wannan ummu hani ta mai sallama kenan ba zabe zama laifin kashi wurare kana da cikin ban daki
mun gode mana Allah ta tsara da kai amin assalamu alaikum
salamu wa alaikum salam
alaikum la la mana tambaya ce da na'am
wani irin wanda ke lawar ke sayar da ake shago ya ne nufi ana sa mai ya halitta to ana so a gyara sunna ta zo a cire kan inda ana so a fitar da cikin lahi ko a shago ko a hotel ne a cire kan
a an cire kan akwai hadisin da ya tabbata an hutar kuskure amma ka bar shi da kai da kushi ne matsala babba kana kore kore mala'iku na rama da shagon ka ko kantin ka sai a cire kan inda modal na aka cire kan aka abi hana da asa modalin ko to a cire kan Mm. sai mai magana na cewa matashi ce ya saki kuma ta je gida kwana biyu an huce an zo an yi gafarayya an gyara to kuma wannan mata sai ƙarshen al'amari sai uwarta ta hana ta ta ziga ta ta ƙi komawa bayan wata uku ta yi aure tunan uwa akwai mas'alar da jiya mun yi magana kanta musulunci ya ba miji damar kome kamar da Allah ce waulatun haqqu biradin Allah ce waulatun haqqu biradin fi zalika muna waulatun mana maza su suke da haƙƙi mai da mata cikin idda to akan haka kenan idan mutum suke mata shi saki ɗaya ko saki biyu shi aka ba damar ba neman uzuninta ko na uwarta ko na ubanta ko na wani kun ta zanna mai da matata shi kenan aka ba ni haƙƙin ta koma wata kai tsaye ta koma komai aka rige mai da saka sakinta to abin da aka samu jahiltar hukuncin Allah ba ta mu san akan shin san addini yanzu ya sake ta zuwa zai lalaba uwarta a maida ta yanzu tuzo yake yanzu bai ce a maida ta ba mata ga baka ce na mana wata ta ba hanzu ne ma da kake shi an gyara wata matsala to kan cika maida ta to kenan ana wannan abun zan maida ta in an gyara baka ce ka maida ta ba in akan haka ƙari idda kenan kawa kanka amma in ka san abu in har ka ce ni mata ta na mira shikenan ko uwa bata yadda ba ko bata yadda ba ko ta ko bata yadda ba wannan in akan haka ne bayan na ka ce na mira ta mata shikenan na mira mata ta misali ayi suna gare shikenan na mira ta to he ta zamna ta ki komawa ta yi wata uku ko sama da haka ma in ta yi armi ta yi armi akan armi ne anan bai halatta da armi in ta yi armi duk da armi da armi ta ne in haka ne in ka ce ka mira ta amma maka da ba kana kana ta zama da zama da zama da an gyara ka ga baka mira ta ba kenan amma da kace na mai da shi kenan kare ba bukatar uzunin wata assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa alaikum assalam Eh, gata wala.
ina jin Kamar ka eh, kamar ranar Juma'a mutum da ya je ya samu raka a daya. To kuma in ya tashi zai ci ko ɗaya kamar karatu kai da ba- baki kamar alheri zai ko kwa abu da zai.
to kamar radio na'am to assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. An tashi lafiya malam.
lafiya alhamdulillah Malam akwai wani abu da muke so da Allah a yi jan hankali a kai. K- Kamar misali mutane suna zaune a inuwa ko wani majalisun su. In lokacin sallah da ba a zuwa masallaci kawai nan inda ake zaune za a ce sauku ba tare da wurin masallaci bane ko kuma kiran sallah a kai.
to Eh, Sun haɗe sallah nan kuma ba ta matsayin sallah kuma in za a haɗa sallah wannan wurin shi ya halitta a ce an haɗa sallah.
na gane to sai mai magana ta a ana kami a kan haɗa sallah to dai magana ce ta in wata haɗa sallah shi an har akwai uziri ba a hana haɗa sallah ba uziri da ya zo a sunna dalilin ruwa lafikin malike sun kawo a matsar waƙi a matawaƙe wanda ya riga ya zubo ko gadangadan gashi nan hadirin ya taso ana ga haka watsi ba an gama ba to kina gane akwai akwai uzuri wanda ya kawo hada sallah akan haka kenan ba a bane ba shi ma nan an ce rukusa ce ba dole bane kana da dama ka yi kana da dama ka bari to a wani halin idan liman ya ce a yi akwai uzurin za a yi in ce ba a yi kuma ba a ta dole sai an yi amma abin da ake magana wani ji ji mai magana kan shi irin wannan korin mutum an yi misali kamar daga damana an yi ruwa an ƙare babu hadirin ba wani abu kurin a tashi a gama sallah wannan shine babu uzuri kan shi in kai ka sallah da ka bin sallah gaskiya magana an yi ruwa an ƙare babu wani barazan hadiri babu wani abu kurin haka nan da an yi ruwa hatta fi mai sana da suke kawo magana alwahal suke cewa ruwan sa suke in akwai wahal shi mutane suke wahalan shadid me alwahal caɓi laka da ruwa da laka keta tana da wahala shiga ya da wahala shi suke cewa a cikin duhun dare shi ba da rana ba a zahar al'asar ba shi ma su masu kawo malam tabin ban da zan ban bane ba fahimta ce ta magabata dan dauke harin shi ne so suna ga in akwai caɓi na shiga keta ko wahala kuma shi ma ta shadid kan wannan suna ga kenan halittin a gama sallah amma haka kurin in wani ruwa da yana bin korama an kare ruwa babu razan hadari wallahi dole gama sallah kun ya binne ne ba sallah ba haka ba haka sunnanta ba fecin aikin magabata hatta hadis ibn abbas iya magana haraj wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi kamar da bin baz ke cewa so ɗaya a rayuwar shi aka samu haka nan kuma abin da ya so guda a rayuwar shi kuma ya kawo shi mai karuwa ya bayani dalilin shar'an ta ɗauke haraj in akwai kumci matsala za a samu aka ce za a sallah ɗaya kan wannan aka halitta gama sallah guda biyu magaraba isha azhar al-asr inda dalili misali ya eh annabi sallallahu alaihi wasallama kamar bin mazaba ya ce duk a rayuwar shi guda da banan aka a rayuwar shi muna labari ruwa inganta bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ran wata juma'a ana ruwa kai ba ruwa ana hori ya doki Allah kai tsaye ana nan aka fara ruwa da gudu ma aka huta ruwa ji kasa ana ana annabi cewa gamsar ba shi ba gamsar ba kuma aka yi sati ana ruwa bai tsaya ba wata juma'a ta komo aka sake yin wata juma'a ruwa iya zawa kuma ba a yi jam'in sallah ba anan aka al'asrakin kuma a cikin sati ba ce ga a rana guda annabi an gama sallah a'a da haka kenan kaga wani abu ne inda dama da matsala ce annabi ba inda haka annabi kullum ta yi to mun sai abu kamar ma gasa ce kullum kullum daga dama na kullum ya gama sallah kana ya san abu kamar al'ada makaranta annabi shine abin koyin ruwan nu akai yanzu da sati akai fa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gama ita juma'a bi akai bi gama sallah ba kuma kwanakin da akai shin bin ba zaka ci arahim Allah ba a taba sa anan in ba wani gama ɗaya bi da wannan karantarwa ba a samu ba ya jami'in sallah da wani abu daban kenan koda da ruwan aka ce kai mu sallah misalin za a kare ko zo zuna gaban kayan shi ko shiga hirar shi ko ta garin shi ma ta Allah na akwai uzuri kai sallah ka kare kuma ka an shiga hira an sana a wurin ka kenan babu babu uzurin uzurin da ya sa aka ce ayin baka haka in gaskiya magana kan yi wasa da addinin mu ba mu abu muhimmanci a kamar sallah kakka bar sallah wannan ka yi wasa da ita kakka yanta ba lokaci ba inda dalili aka yi halitta amma haka kurin an yi ruwa an kare babu ba zanen zabuwa hadiri kurin a gama sallah wala wani kurin ra'ayi ne na wani ba nasi bane ba ba nasi da kamar shari'a ba mai kawo maka nassin shari'a ko malaki wata masa ba an yi ruwa an kare haka an kare ba kurin a ce a gama sallah wallahi ko ya gama kun ya kan shi ne ba suna bace ba suna ta kashi ba don haka wannan shine kuna siya makama a gama sallah sai maganar cewa juma'a ya samu raka'a guda to in ka samu juma'a raka'a guda kan hadisin Abdullah bin Mas'ud zaka tashi kawo raka'a ta biyu Fatiha da sura kuma a bayyane duk da ka dauki hankalin mutane amma zaka kawo Fatiha da sura amma kasa da kasa da raka'a guda sai da raka'a hudu eh na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi daktar mana iliya barka da raka sannan sannan ka sannu da hawa aiki alhamdulillah malam muna da tambaya to bismillah Allah sana san Na- wai macen da take buɗe kanta a cikin gidanta kuma mijinta ya iya bakin kokarin shi kullum sai ta ce mancewa ce take malam menene ya kamata a a mata
to shi ka- kama radio ka ji kama radio insha Allah to to muna muna muku fatan alkhairi Allah ya amin sa ta Allah ya amin sa ki da amin lafiya.
amin Eh, Allah Allah ya dure albarka amin amin yan uwa duk abin da sha'adi ne babu da ka babu da ra'ayi mutane kan ɗaukawa mata wannan dokawa da ba ta Allah bace ba inda ake magana mace tarihi kanta ko a cikin gida gidan da yake irin gida ne namu kowa da kowa ya shigowa amma in gidan ɗiyanta ne kadai ko mijinta shari'a ba ta haramta mata buɗe kanta ba a gaban ɗiyanta misali cikin san abi daud fatima radiyallahu anha annabi ya shigo gidanta kanta a buɗe ƙahuwanta ana ƙwabranta a bayyane sai take matsa matsa take neman tarihi don sun shigo da wani bawa da ya bata annabi ya ce hawun da alalam sai kaga bakin kan ki bai hala ina ma abuki wala miki bawan ki ne da danki da babanki kenan ko a fikin maliki an ga mace al'auran mace akwai inda take al'aura inda yake da wani muharrami wanda bai yake iya armanta sai a ce ko ina tarihi banda suka ta hannu amma ubanta diyanta kanninta muharramanta tana iya bude kanta da sun kanta ko damtsanta ko kabrunta ba laifi bane ba wannan annabi da Fatima dan haka cewa mace a cikin gida har ma wata ruwaya wai malako sana zai mata albarka annabi da kanta a cikin gidanta malako sana zai mata albarka wannan kace mutum annabi annabi hira ce babu nasi kan shi dan haka mace a cikin gida ba wani matsala da bude kanta dai wai aka matsala na iyalai mutum ya waje kallon matan banza sun kona kai suna abu suna burge shi ga mata a gida tana kumshe kai kai kullun arhe he cikin duhu ta bude kai duk wannan abu ne na al'ada mata a gidanta ta gyara kanta ta fesha mijinta ya gani ba matsala bace ba ba kun ba wani matsayin malaka wannan al'ada ce haka ake hudu yamma ba rubuce duk wanda ga mace an naka hudu ko ka zafi malakiya al'aurar mace an dake da iyalanta ba haka bane ba kanta ba al'aura bane ba wa hamla wannan wa ce malaku sun tsina albarka ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane ba annabi shi abun koyon annabi ka Fatima kun ba shi da hada bawan yace kace ba kanki wala kina matsa matsi a takaice dai gaskiya mana abun hudu ne ake a ina ga akwai wanda ke magana kan sahu ko akan gama sahu ne ne mun ce ma wani da ke gana
wannan da yake tambaya ya ce wai zai ta yi masallaci da asuba da haka su saura minti biyu a tada sallah kuma yana da tazarar kamar minti biyar kafin ya ta yi masallacin wai zai iya sallah a gida ko ko ya ta yi masallacin ko da bai samu ba a minti biyar da ko da ko da raka ya samu ya samu ma kuma kuma ji kuma zai samu lada ko da ko da na badan gama ne ko da bai samu sallah bai samu ladan jimi eh inda ya tsaman zai samu yana iya zuwa eh kudin wanda ya yi tambaya yana gani iya sake tambaya ko da mun kare ne na namance da ke magana sahu ne an aka gama sahu ne ko mene ne a takaice dai namance ga sai tambaye shi yana iya kira daga baya assalamu alaikum na'am wa alaikum salam la ya lau alhamdulillah
Wannan tambayar mu da Allah ta kan shuma'a.
eh
an je sallah a kafin a tada sallah kafin lokacin da ake riba wani ita suna yin raka a ana
eh
akwai na fila tsakanin lokacin da ake yin hudu in ka je masallaci annabi ta kakka zamana he ka sallah raka'a biyu ko da ana hudu ba ne
ko da na hudu ba ko da ana hudu ba annabi ce da ana hudu ba annabi ta da wani sahabi yace zama ka tashi ka zama tashi ka sallah ka sallah ta binyi ba tashi ka sallah raka'a biyu kuma yace gaban nan dun da zo masallacin ran juma'a liman ya hudu ba kai zama ya sallah raka'a biyu kuma sai ba ya fahimta ce ta wasu kuran ya saba nasan sunna sunna annabi ya ce ayi sallah raka'a biyu ko da ana hudu ba ka je na eh assalamu alaikum Wa alaikum salam Allah shi la'awa da Na'am.
barka da kokari.
barka assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum
ga wani yake cewa wayar ka alfajir tana cikin rawatu ne eh tana cikin alwata tana cikin alwata cikin alwata tana cikin alwata yan wani lokaci ko yayi ina ga kenan sai da ai hakuri sai ai hakuri na gani na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Allah ta shi la'awa.
la la
Malam kamar hudu mai juma'a da ake sa kin nan.
eh na'am yan wani ga lokaci yayi Allah kai mu shirin gaba insha Allah daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah gafarta mana me wanda biji tambaye shi bana iya kira gaba din lambar ta wace yana kira gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh